نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بقي وتع المحرم جراء النبي صلى الله عليه وسلم بولادة اليهود لأربعين بقي wanda ya daidai da uku ne ko? ko biyu ne biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam mun tsaya daidai hadisin da yake bayanin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kumandodin yaki da jagororinsu waɗanda yake tura wurin yaki. Haka ne ko? Hadisin Sulaiman bin Buraida. Ana bi, a kan shi muka tsaya ko? kamar mun karanta shirin da kaukawa malam ya ce wa an suleiman ibn buraida an karbo daga suleiman dan buraida ana bihi daga baban shi buraida an aisha ta radiyallahu ana qalat daga aisha Allah ya kara mata yarda tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا أمر أميرا إذن يند جابورا إذن يشوغبان تد شوغبا على جيش أكم ودن سمياتا أو سرية كوكما أكم ودن وتتوقع تياجي أوصاه في خاصته بتقوى الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ya yi mashi wasiya a cikin karan kanshi da tsoron Allah, shi ya ji tsoron Allah, wabi mamaku kuma ya ji tsoron Allah game da wanda ke tare da shi minal musulmina daga cikin musulmi. Manzala yana masa wasiyan khairan alheri, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ku ne don jin kai da tausayi ba don tsanantawa da matsawa ba, wanda ke bukatar tausayi ku tausaya mashi. wanda ke bukatar taimako ku taimake shi tun makala sa'adun mazalar sallallahu alaihi wasallam ya ce uzu alasmillahi ku te ku yaƙi da sunan Allah fi sabilillahi kuma dan Allah subhanahu wataala qatilu man kafara billah ku yaƙi wanda ya kafirta da Allah yana wanda ya kafirta da Allah shi yake yaƙi shine kafiri mushriki arne wanda ba addini yake ba na musulunci ba shi yake yaka sa'annan kuma ga yadda yake yakin kuna ga bazala ne tara sai ce ku tai ku yaki sadaka yaki ba a yin shi sai karkashin shugaba kuma sai da umarnin shugaba kuma ana yakin wanda ya kafir da ba a yakan musulmi sai idan musulmi ya yaki musulmi to sai a sai a yake shi ba dan yana kafiri ba saboda shi ya fara fada da a tsaye da fadan ne nashi sai a yi fada da shi saboda haka ba a yaka wanda ba musulmi wanda ke musulmi kafiri shi yake yaki ughzu ku yaki wala taghullu kada ku sace ganima kada ku yi ha'inci na ganima wala tumathilu wala taqdiru sa'annan kuma kada ku yi yaudara kakku ci amana kakku ya inci mana kakku warware alkawari wala tumathilu sa'annan kuma kada ku yi musla abin da ake ce ma musla shine ciccire jikin wanda aka kashe a kashe kafiri kuma a zake gungunta shi a cire mai kai a kwalkwala idanun shi a kama hanshin cira a dace a kama leban shi a yanki a gutsutsura gabobin jikin shi a yi guntu guntu da shi ko a cire hannu gaba gaba ko a cire kawahuwa gaba gaba ko a fafa cikin shi ko a mai yankan ragu ku kashe shi kawai shi ne ma'anan wala tumassil kada ku yi musla wala taqtulu walidan kuma kada ku kashe karamin yaro domin karamin yaro bai sa abin da yake ba baya yaki baya fada ana fada ne da babban mutum mai hankali wanda yana yi ne saboda ya cutar da musulunci wa idza laqita aduwaka idan ka gamu da makiyinka min al mushrikina daga cikin mushrikai muna ganewa ko idan ka gamu da abokin gabanka daga cikin mushrikai fad'uhum ila thalathi khisal to ka kira su ya zuwa ga dabi'u guda uku aga tafiya ce ta jihadi kuma tafiya ce ta da'awa an ta wurin yaƙi kuma an taya kira mutane zuwa ga hanyar Allah. Ba wai tsantsan fada ne aka tafi ba, a shi kan shi fadan matsayin kira zuwa ga Allah yake. To sa'an idan kuka gamu da mutane bisa hanya, waɗanda mushrikai ne abokan gabanku ne kakwai fada da su ku kira su zuwa ga abubuwa guda uku. Fayyatahunna ajabuka ilayya kowace ɗaya daga cikin guda uku ɗin suka karba maka zuwa gare ta faqbal minhum ka karba daga gare su wa kuffa anhum kuma ka kauda kai daga bar su na farko ud'uhum ila islam ku kira su zuwa musulunci musulunci kuma shine al-istislamu lillahi bitawhid shine mika waya ga Allah subhanahu wataala da mi da kare ta Allah da bauta kuma yadda Allah subhanahu wataala ce bai na islamu faqad itar in sun yi musulunci to sun shiri kuma Allah ce bala man aslama wajahu lillahi duk wanda ya musuluntar da fuska shiga Allah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur to shine musulunci idan sun karbi musulunci to shi kenan ka kira su zuwa ga musulunci fa ina jabuka in suka karba maka bara suka karba maka shiga addinin musulunci faqbal minhum ka karba gare su kaka yi fada da su saboda abin da yasa za a yi fada da su yanzu ba su da shi sun bar shi sun dawo addinin Allah subhanahu wataala thumma da'uhum bayan sun musulunta da sa'an nan ka kira su ila tahawuli ya zuwa tashi min darihim daga gidansu ila daril muhajirina ya zuwa gidan yan hijira mana su taso daga garinsu su tai madina domin ana so musulunci ya karfi duk wanda ya musulunta ya tai madina ya zauna saboda garin madina ya ƙara cika da musulmi daga nan ya so sai a taso duk sai a watsu a zai samu gari guda na musulunci mai karfi to ka ce masu su taso daga garinsu su koma Madina saboda Madina garin musulunci ne ba wanda za ya tsangwama ka ba wanda za ya matsa ma ko ya hana ka yin addini saboda ka ce masu koma can bayan abau idan suka kiya fa akhbirhum ka ba su labari bi annahum cewa lalle su yakununa za su kasancewa ka arabil muslimina kaman kauyawan musulmi Ƙauyawan musulmi su ne waɗanda suke ƙauyukan su sun ƙi dawowa madina su zanna. Ƙwaratil Arabu amanna, wa min al-Arabi, man yau minu billahi wa lamil akhir, wa min al-Arab man yattafidu, haka ga su nan, al-Arabu a shaddu kufran ƙauyawa, mutanen ƙauye waɗanda suka ƙi dawowa madina. To su ma waɗannan da suka musulunta in suka ƙi dawowa madina, to za su zamantowa kamar sauran ƙauyawan musulmi. wala yakunu lahum fil ghanimati bai kasancewa suna da ganima wal fai'i da fai'i shay'un ba su da komai a ciki menene bambancin ganima da fai'u duka abubuwa ne da Allah ya faɗa cikin Qur'ani menene bambancin su na'am ganima sai an yi sai an yi faɗa fai'u kuma ba sai an yi faɗa ba Allah ya ce wa lamu anna ma ghanimtum min shay fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil alfai kuma Allah subhanahu wataala ce ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura walillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil فلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب baraka ganima shine sai an yi fada ko a yini ko a kwana ko a yi kwanaki kwana da kwanaki ana ta fada tsakanin musulmi da kafirai in musulmi suka ci nasara dukiyar da suka kwace ma kafirai zaki ce ma ganima idan kuma kafirai suka ji tsoro suka gudu saboda sun san ba su ya fada da musulmi to dukiyar sai a ce mata alfai to ba ku da kodai ciki. Illa an yi jahidu ma'al musulmina sai in sun yi jihadi tare da musulmi. In dai ba ku dawo Madina ba, to duk ganimar da aka samu da faiwun da aka samu ba ku da komi ciki. Amma a gaya musu in sun yi jihadi tare da musulmi to suna da rabon sace. Fa in hum abau in suka kiya fas'alhum aljizya. To ka tambaye su aljizya. Bana in suka ki musulunta din muna gane ku ba in suka ki dawowa madina ba in suka ki musulunta to ka ci ka tambaye su jizya shine haraji wanda ake dora mu kowane mutum daga cikin mutane kafirai masu karfi masu lafiya su ake dora ma waɗanda suna iya faɗa waɗanda suna da tunani suna iya ba ‘yan wansu tunani a cutar da musulmi da musulunci’ to sai a ɗora musu jisiya cewa kowa ga abin da zai badawa. Ɗabi'a ta uku, fa'inin ajabu ka faƙbal minhum in sun amsa maka to ka karɓa. In suka ce ba za su yi musulunci ba za su ba da jizya to ka karɓa gare su. Fa'ina bau idan suka kiya fasta'in alaihim billahi ta'ala ka nemi taimako a kansu da Allah madaukakin sarki wa qatilhum kai fada da su. waɗannan su ne ɗabi'u guda uku wanda ake kiran kafiri da su gabanin a yaƙe shi na farko a kira shi zuwa ga musulunci in ya karba halillahi alhamdu abin da ake so kenan in ya kiya tura mai jizya in ya kiya kuma sai a yi faɗa wa idza hasarta ala hisnin idan ka tattara mabuta wani gida ka hana su kai ka sa musu takunkumi shine alhisar idan ka tsare su kana su shiga kana su hita kana su komi da komi suna ciki kai kana nan waje duk wanda ya loko kashe shi za a yi shage ce ma alhisar takunkumi ke ya sa mutum takunkumi to mutanen wani gari ko mutanen wani katafaren gida na kafirai in ka zo ka samu su takunkumi faradu sai suka so an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyhi ka sanya masu alkawarin Allah da alkawarin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fala taf'al kakka aikata mana in su suka nemi cewa a sa masa alkawarin Allah a sa masa alkawarin manzo Allah za su ba da jizya ko za su yi wani abu kakka yarda ce alkawari da dai ni da nake magana da walakin ij'al lahum zimmataka sai dai ka sanya musu alkawarin ka da kai da su domin mi saboda su suka nema a masu fa innakum lalle ku in tukhfiru zimamakum in kuka warware alƙawurranku awanu yafi sauki min an tukhfiru zimmatallahi da ku je ku warware alƙawarin Allah muna ganewa ku da an ka warware alƙawarin ka ne dama amma an kace na Allah ne kuma ka warware waɗannan mutanen me za su cewa rena Allah za su ƙara wulakanta Allah za su rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su ƙara rena ƙara wulakantar da manzan Allah za su amma in naka ne in suka rena ka ba matsala ko da sun ce ashe musuluncin ma kaza kai dai naka ne ba na musulunci ka wadi ba alkawarin ka wadi yarjejeniya ta da ku ga ta ina fatan muna ganewa wa idza araduka idan suka nufe ka an tunzilahum ka sabke su ala hukmin lahi ga hukuncin Allah fala ta falkaka yarda in suka ce suka nemi ka sabke masa hukuncin Allah a kansu kakka yarda kakka yarda ka sabke hukuncin Allah bal ala hukmi ka ce za ka sabke su akan hukuncinka me yasa fa innaka la tadri domin kai baka sani ba atusibu fihim hukm Allah zaka dace da hukuncin Allah ta'ala akan su amla ko ko ba zaka dace ba akhrajahu muslim kuma muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi wato yana koya mana ladabban yaki ne gaba daya ladabban yaki in mun diba za mu ganin akwai mai cikin su akwai sanin ya kamata a ciki ba wai akwai rashin sani sani ba sani ba sabo ba akwai sani da sabo akwai tausayi akwai hangen nesa akwai kyakkyawan manufa ba kamar yakunan duniya da ake yi ba yakin musulunci ya sha bamban da yakokin da yan duniya ke yi waɗanda babu komi gaban su banda neman duniya amma nan da kadi ba za ka ga ba duniya ake nema ba Allah ake nema so ake musulunci ya ci gaba wa qatilu hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah ka yaƙe su don ka samu fitina addini ya zamanto gaba ɗaya shi na Allah ne shi ne manufa kawai Allah ya samu dace wa an kabi bin malik radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga kabi dan malik Allah ya kara masa yarda ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ghazwatan ya kasance idan yayi nufin yaki warra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wannan yakin bai gairiha da wani wannan yakin muna ganewa ko mana annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya so ya nihi wani waje in yana so ya gabas ya nuna masu za a tahiya wurin yaki sai ce wani Allah hanyar nan ta yamma wace ta kyau sai ya faɗi wani gari cikin garuruwan da ke yamma shi kuma gabas zaya ba don komi ba sai saboda ya ɓoye makafarai inda za a yi tahiya kasu yi labari su shirya kasu yi labari su wace sa'annan kuma su munafukai na cikin gari kaga in suka ji labari suna yi aika ma 'yan uwansu kafirai inda za a tafiya su ce kai gabanin tafiya yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake boyewa baya bayyanawa sai wuri ɗaya tunda manzo Allah yake yaki sai wuri ɗaya ya faɗi inda za a taya yakin tabuka shi gaba dan malik dan shi ke bada labarin yakin tabuka din ko yace an yakin tabuka bai taba samun kanshi cikin wadata ba kamar lokacin yakin tabuka abin hawa habbi ke gare shi kuma lokacin amfanin gona ya samu an yi dabannai an yi rizan duk yayin itace sun samu kuma sun na lokacin gari ya yi daɗi inuwa ga tanan ya kasa ta ya wurin yaƙi ya kullum ana ta shiri ana ta ɗaura ɗamara amma shi komi ba yi sai ce shi gobe tun da yana da komi ba su yawa abin nan ba ba sai ya da sauri ba rana ɗaya ma yana iya ɗarma da mara yaƙi shi ta aka zo aka tara mutane aka ce za a tahiya ya ce an jima ya fi su shiru suka tahi ya ce ya fi su daga baya washe gari ya tahi shiru har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya tambaya wai ya ga kowa bai ga kabu dan malik ba yana yake an je wurin yaƙin yana nan zaman shi sai wani ya ce ai kabu ya samu kuɗi shi yasa yake tahowa ya sa kaya yana da ya sai sabon kaya so yake sha dadin shi shi yasa yake tahowa yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani cikin sahabbai yace kariya kake yace ba haka bane kawai dai wani abu ne na Allah amma ba wani duniya ta hana shi zuwa wannan wurin yake sai manzo Allah ya shiru to shine wanda Allah ya bada labari shi Ka'ab dan Malik yana cikin su wa ala salasati alladhina kullifu ta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat sai da suka kwana 50 manzo Allah ya ce kawai da ya ƙara musu magana in yayi sallama ma manzo Allah bai amsawa sai dai ga manzo Allah ya motsa bakin shi bai sani ba amsa sallama ne ko ya in ya tada sallah sai manzo Allah ya zangi kallon shi da ya kallo manzo Allah sai manzo Allah ya haka sai aka dauki wannan lokutan da yawa sai da Allah ta'ala ya bada izini a mai magana sa abin da ya ba daidai bane Allah ya saukar da to shine ke bada labari yace kuma yaki ne wanda in ka so ka boye kanka sai ka boye ba wanda za ya sani sai sai dai wahayi shi wahayi ba a boye maka ba kamar yakin badar ba yace mutane yan kadan ne duk wanda bai je ba na iya gane amma wannan mutane da yawa suka ta dan ka dan ka ki zuwa to wahayi shi ya tona mai asiri yace amma in dai dan a ce a adiba a gaba ka zo ba yana da wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam dai sai za wurin yaki sai ya koyi sai yakin tabuka shine yake bada labari anan malam ya kawo wannan ne ya nuna mana halaccin yin haka nan domin yaki dan zambo ne alharbu khud'a yawa yaki dan zambo ne da abin da zaka yi cikin yaki dan ya saka ci nasara to ya halitta kai muna ganewa ko kamar yadda cikin babu za mu gani insha Allah ta'ala don haka yana nuna halaccin ɓoye inda za a tafiya ko halaccin ɓoye ma kafirai yawan adadinku duk wannan ya halitta ba don komi ba don ku ci nasara a kansu ya halitta ku yi ba haramun ba ne Allah ya samu dace wa maqil ibn nu'man ibn muqarrin an kalbo daga maqil dan nu'man dan muqarrin radiyallahu anhu qal Allah ya kara mashi yarda kaman wancan hadisin ne da muka maimaita hadisin Suleiman ibn Buraida yana da matsala wurin isnadin shi wurin wa'an wa'an din nan shi wancan hadisin na farko da makarantu yawancin riwaya duk ma riwayoyin shi gaba ɗaya babu an Aisha kuma shi ibn Hajar tana yawa kuskura alƙalami ne ya ce wa an Suleiman bin Buraida ana bi ana sha babu Aisha ciki yawwa to wasu wasu wasu sun rubuta ana Aisha to kaman nan ne ma wa amma qil ibn Numan kuna da shi makil ke gare ku yawwa to shi ma haka nan babu makil yawwa aslin shi wa an Numan bin Muqarrin ne kawai shi ma ne yana daga cikin kuskuren alkalami da ainihin marubucin bulugul maram ya fada a cikin shi asalin shi wa anin nu'man bin muqarri daga nu'man dan muqarri domin malamai sun tabbatar da cewa shi nu'man dan baya da dan ma'aqil bari a ce ma'aqil dan muqarr dan dan nu'man amma dai an san nu'man dan muqarri wannan da an san shi saboda wancan kuskure ne radiyallahu anhu qala شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنا هلبت من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار إن من ذا الله بزي ياكي بفرقون يني معنى تند صحيح أخر القتال سي من ذا الله ينكر تد ياكي حتى تزول الشمس أسيرانا تاكوش معنى سيرانا سي لوكة صلى أزار ياكي إن نبي تيد صحيح to ba ya bari haka kamar goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu duk ba ya tafiya sai ya bari sai bayan asawar. Wata habbar riya kuma sai iska ta kaɗa, domin galibi iska tana kaɗa wannan lokacin, sai manzo Allah ya jira kaɗawar iska, waya zilan nasru kuma har sai mi sai taimako ya sauko. Sana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wurin yaki. Malamai suka ce hikima da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jinkirzawa in bai samma ko ba baya tahiya da sahi sai ya bari sai tsakiyar rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bari sai ya sallah yana kare sallah sai ya tafi domin sallah ibada ce da take kai bawa kusa ga Allah kuma ga yana neman taimakon Allah kuma ya bauta ma Allah sai ya amfani da sallar a wurin taimakon Allah ya sauko ya ci nasara akan kafirai to shi yasa sai sallah domin sallah wuri ne da ake tsammanin karba addu'a sallah tana daga cikin wuraren da ake karba addu'a musamman cikin sujada ana sallah cikin sujada ana yin sallah bayan sallah bayan sallah masalla ana addu'a cikin sujada zaka yi yin addu'a addu'a kuma manzala yace fa qamirun an yustajaba lakum tabbas in kuka yi addu'a cikin sujada sai an karba muku to haka ma bayan sallah bayan an kare sallah an sallami sallah nan ma wurin karba addu'a ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jinkirta sai ya yi sallah in dai bai tai da sahi ba domin sabkon da zai kaga ba ya da nisa da sallah asuba to tunda yanzu ya yi nisa to sai ya bari kuma sai lokacin sallah azhar kada wa iska kuma domin Allah subhanahu wataala ya tabbaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iska kamar yadda Allah ta ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da iska a cikin ghazwatul azab yakin da aka yi na azab Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira muka aika musu iska muka aika musu rundunar da ba ku gane ta ba Allah ya kasance mai yawan sani ne da gani ga abin da kuke aikatawa kaga kenan iska tana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake taimakon bayin Allah da ita shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jinkirta da yayi waɗannan abubuwa to cin nasara insha Allah zai sauka gare shi Allah ya samu dace wa an Sa'ib bin Jassama radiyallahu anhu qal an karba hadisi daga Sa'ab dan Jassama Allah ya kara mashi yarda kala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ali dari daga mutanen gida minal mushrikina daga cikin mushrikai yubayyatuna a kawo masa hari cikin dare shine yubayyatun wallahu a'lamu wallahu ya'lamu ma yubayyituna Allah ya sa abinda suke bi suke koyewa suke ainihi kwana da shi a koyi shine tabit shine kai hari da daddare muna da tabitin niyya ko a cikin azumi wato kwana da niyya ta yin azumi wa yusibuna min nisa'ihim sai su sabo daga matansu wa zararihim da kuma ƴaƴansu kanana ma'ana in suka kai masa hari da daddaren nan sai su kashe matansu kuma su kashe masu ɗaya ƙanana. Aka tambayi manzo Allah me hukuncin wannan? Fa kana sai manzo Allah ya ce hum minhum. Manzo Allah ya ce su waɗannan matan da ƙananan yaran da aka kashe cikin harin dare su ma suna daga cikin mushrikai. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Aslin mata da ƙananan yara ba a kashe su haka ne ko a wurin yaki ba a kashe mata inda ba yaki suke ba kashe ƙananan yara inda ba fada suke ba kali saki amma manya maza masu ƙarfi banda tsohi maza su ma ba a kashe su sai in sun ba da shawara ko an gansu dauke da makamai da haka kenan asali an hana a kashe waɗannan guda biyu shi yasa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Khalid la taqtul durriyatan wala asifan kada ka kashe kananan yara kuma kada ka kashe yan ga aiki ma'aikatan kafirai waɗanda aiki suke masu cikin gidajensu ko cikin gonakinsu ko wurin kiyansu ko wani abu kaga waɗannan ba aiki suke ba kakka taba su ma waɗannan ba ruwansu mana dai kashe mata da kashe kananan yara addinin musulunci yanzu muka karanta wala taqtulu walidan kada ku kashe ƙananan yara ba a kashe su to haka ma mata ba a kashe su kaga wannan tausayi addinin musulunci ne akwai sani da sabo a cikin fada addinin musulunci kafirai su ne ba sani ba sabo kaje kaga kan mai uwa da wabin da Isra'ila take ma Falastinawa ba ruwanta ba ruwanta da yaro ba ruwanta da mace ba ruwanta da tsofi kawai za ta kai hari kowa ma ya mutu to musulunci ba a yarda da wannan ba sai in ta kama shi yasa malamai suka yi sabani dangane da wato halaccin kai hari da daddare ai ba sani ba sabo ai kan mai uwa da wabi imamu shafi da abu hanifa da yawancin malamai suka tafi akan halaccin kashe mata da kuma kashe kananan yara a irin wannan hali da za a kai hari cikin dare na ba yiwa a shiga dan wari su sannan a kai harin kaga ba yiwa dole a tafi yi muna ganewa ko a cikin halin da suke game a cikin hali ita kuma Isra'ila ka ga ba ruwansu America ma ba ruwanta da ta yi Afghanistan tana ta kashe ta Iraq aka kawai kan mai wada bi kawai tura makamin ake ko da rana ko ma wani lokaci ba musulunci bai yarda da wannan ba amma ya zama larura ne halin larura to sai ai kuma ana yi ne su kafirai na yanzu suna yi ne da gayya su kashe kowa ma shi ko musulunci yana ce musulmi ku yi da manufa da sunan maza za ku kashewa masu yaƙi to in ya kama a gama da yara ba yadda za a yi saboda ba su rabuwa da manya ba su rabuwa da mata ma ba su rabuwa da maza to a kashe kowa ma amma dai da niyyar za ku kashewa da niyyar za ku kashe mayaka ne kawai su kuma ba ruwansu su da niyyar su kashe kowa ma ne imamu shafi da imamu abu hanifa da sauran malamai sun tafi akan ya halitta don aiki da wannan hadisi inda manzala ya ce hun minhu su matan da yara kanana su ba suna daga cikin mushrikai din an kashe su babu wani abu muna gane ko imam malik da lauzai da wasu malamai suka ce akan cewa bai halitta ba bai halitta kashe maza a mata ba bai halitta kashe kananan yara ba ta kowane hali bai halitta ba sai hali ɗaya kawai kai suka ce ma ko da an yi garkuwa da su ko da kafirai sun sa kananan yaran su da matan su gaba don ka a taba su su. Imam Malik ya ce bai halitta a taba su ba kyale su. Ko da sun yi garkuwa da su bakin wani gida, gidan da za a shiga sai suka zo suka zuba mata da yara ƙanana wurin. Haka ba ya shiguwa. Imam Malik ya ce ko haka nan ne a kyale su. Ko kuma suka yi garkuwa da su a cikin jirgin ruwa kwale-kwale. Wannan jirgin ruwan bai halitta a latsa shi ba saboda ana iya kashe ƙananan yara kuma ana iya kashe mata ba. ana da shi ba malik bai yarda ba kwata-kwata ta kowane hali bai yarda a kashe su ba bai yarda a kone su ba tunda wurin baya shigo a ce bari a aika wuta da kowa da kowa mutuwa za yi muna ganewa ko ku saboda haka kenan a bai halitta ba ba ya da kyawu kashe musulmi a kashe abin nan ƙananan yara maza da mata bai halitta ba a wurin yaƙi inda ma ana kashe maza ne masu yaƙi ko kuma manya masu yaƙi ko waɗanda suke ba da shawarar a yaƙi. Allah ya samu dace. Amin. Sa'an kuma da manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Hum minhum dalili ne akan cewa ‘ya'yan mushrikai su ma mushrikan ne. Ɗiyan mushrikai, hukuncinsa dai da uwayensu, tunda ya ce, Hum minhum. Kuma wannan magana ce ta uku daga cikin maganganun da malamai suka yi sabani game da shin ɗiyan mushrikai su ma mushrikai ne ko ko tunda basu balaga ba su ba mushrikai bane wasu malamai suka ce daga cikin dalilan da yake nuna haka akwai wannan dalilin hum minhum ma'ana da karamin yaro dan mushriki zai mutu to shi ma mushriki ne saboda uban shi da oshi mushrikai ne a wannan magana fa magana ta bi kuma cewa su ‘yan aljanna ne, saboda mi saboda ba su kayan da za a rubuta musu zunubi ba. Da ba maganganun guda uku ne, na farko suka ce, ɗayan mushrikai kafirai su ma kafirai ne, magana ta bi suka ce, ɗayan mushrikai kafirai ba musulmi ba ne, amma dai kuma ‘yan aljanna ne in sun mutu. Magana ta uku kuma suka ce su ba ruwansu, su ba za su ce ba su masu hukunci. Muna ganewa ko? wannan ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna haka kenan akwai dalilai matsala ce wadda take mai yawa maganganun suna da yawa wani lokaci Allah ya kai musu mu magana wa Aisha ta radiyallahu ta'ala anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tabi'ahu manzo Allah ya ce ma wani mutum da ya biyo bayan shi fi yawmi badr a cikin ranar da aka yi yakin badr manzala ya ce irji ka koma falan asta'ina bi mushrik ni ba ni neman taimako da mushriki rawahu muslim ma'ana wani mutum ne ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai tafi yakin badar an ce mutunan wato yana da kokari mutunan yana da kokari yana da jarumta yana da karfi har lokacin da sahabbai suka ga ya taho shi ma za ta yi da shi suna murna suna farin ciki lokacin da ya cimma manzala sai ce manzala sallallahu alaihi wasallam na zo ne domin in bi ka wurin yaki in samu abin da zan samu tare da kai manzala ya ce mai kai imani da Allah ya ce a manzala ya ce to ka koma ni ba ne neman taimako da mushriki da lokacin da ya musulunta sai manzala ya bashi izini yana wannan da ɗaya daga cikin dalilan ne da suke nuna cewa ba a neman taimako da mushrikai a cikin yaki ba a neman mushriki ya kama maka yaki saboda kana ya ka dan uwan shi ne mushriki ya zai kama maka kuma kamar yadda wani arni yake ba da labari ya ce mafarin da ake cewa annan muhammadu su ne annan muhammadu zamani kakannin kakannin suka yi zamani da manzo Allah manzo Allah yanzu a wurin yaki yana biyowa wurin su ya ce arna za mu ta ya wurin yaki ya bar sai ta wurin yaki sai su ce manzo Allah to a dawo lahiya in an ga in an ga so a ga so da mu yake ba da labari yace sai da manzo Allah ya zo da suwa suka ce to mu manzo Allah mun zanna da kai lami lahiya an ka mutu yanzu ya ne za a yi manzo Allah ya ce to ya kira ladan ya ce in ka zo kiran sallah ka sa hadisu ka zan cewa shahadu annan muhammadar rasul to ba neman taimako da da ba ma guje arni in dai wurin yaki ne ba amma dai matsala ce ta sabani wasu malamai sun taba akan ya halitta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimako da Safwan dan Umayya na mushriki kuma zala ya nemi taimako da Yahudawan Banu Qainuqa kaga duk mushrikai ne da arna ne saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan akwai halacci ba mamaki akwai abin da yasa manzo Allah ya hana neman taimako da wannan mushrikin a wannan lokacin saboda bai da bukatar shi ko kuma saboda manzo Allah so yake musulunta shi yasa kuma ya ga yana son ta ya wurin yaki shi yasa shi yasa yace bai ba ya san aikin shi to kuma haka aka yi da aka kiya sai musulunta kaga shikenan ana wata mai rana ke wasu malamai kuma suka ce ana dibawa a gani idan mushrikin ya zama yana da ra'ayi mai kyau kuma ya ya bada shawara mai kyau wurin yaki kuma bukata ta kira zuwa ga neman taimako gare shi to sai a nemi taimako da shi in ba haka ba ba a neman taimako da shi amma ka san ya ya bada shawarwari masu kyau kuma ka san ba a tare aka lalace ba akwai arna na ba su shiga addinin ku ba amma kuma bi suna son ci gaban ku cikin rayuwa za a samu ɗaya biyu ko ku cikin su baya addinin ku amma ko baya son ci baya in kun ci nasara dadi yake ji in ba ku ci nasara ba yana jin haushi amma kuma baya addinin ku ana yin samun wannan to in haka yake sai a tayi da shi amma haka ce da wanda ba san haka yake ba kaga yana iya ma musulmai aika aika ku kuna aiki kuma yana nan yana cutar da ku in ya gaba mai kallon shi kawai sai soke wani cikin ya kada shi kamar bai komi ba kuma ya gaba ko ya sa maku guba ga abinci duk ku ci duk ku mutu amma aka san mutumin kirki ne mutum ne wanda yake da ra'ayi mai kyau to babu laifi ana iya neman taimako da shi aiki da shi wannan hukuncin mushrikai kenan amma munafikai wanda su ma yan uwan mushrikai ne a batini a zahiri yan uwan musulmi ne zahirin su suna tare da musulmi batinin su kuma suna tare da arna to so da ana neman taimako da su kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yakin Uhud, yakin Badar, ya kuna duka wanzu Allah ya yi da munafukai, kuma an san munafukai ne. Yakin Uhud sai da aka sai da aka zo tsakiya hanya, za a Uhud suka ce sun watsa ba su zuwa. Wajen mutum ɗari uku. Kada wani abu suka ce kai su gaskiya ba su tsaya wurin yaki. suka dawo gida dama can sun ba da shawara ka a te wurin yakin aka yi daukar shawarar sirrinsu ya baci to amma duk da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaki tare da su kaga ya nuna kenan halaccin neman taimako da munafiki duk da yake an san munafincin shi Allah subhanahu wataala ya kiyaye akwai tambayoyi nan babu nan ha guda nawa to bari mu tsaya haka an kusan kiran sallah ka abin abin da muka bari dai da Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana Allah samu gyara na'am
kaza ce ya dube ta mutu to abin ya ga ya ce ya sa shi cikin kuma in san me yake ba na wani yadda kuɗi za ya bada sadaka ko ya na mahita
ya ce kaza ce ya kashe ya bige ta mutu to abin ya dame shi to bai san ya za yi ba ya ga mai ita ya biya shi ba ko sadaka za ya yi da kudin ta ba dadi ka kashe rai kowane iri ne kowane iri rere ba ya da dadi ka kashe shi ko cin nake karfi yawa ka jin dadi duk da ya cije ka ba dadi ka kashe rai to balle rai mai amfani kuma wanda kaddara ce ga wani bawan Allah dole mutum ya shiga damuwa rannan na taka kadangare sai da na ji karin shi kwat na riga na mace mashi kuma sai ya ketare hanya kwat har sai da na kwana ina ina jin wannan kwatsaniyar ta cikin cikin kunne na kaga dai kadangare ba kaddara kowa ba ce to amma ba daɗi shi ma rai ne bawan Allah to haka Ah, saboda haka kenan tunda ba a san me ita ba a ba laihi kai ba ya kamata ka tsaya daidai inda ka bige ta din ka bincika ka bincika mai ita in an san shi to tunda ai an ga ka tsai kamata kana bige ta ka tsaya in kuma abin ya dabe ka kasan wurin sai ka dawo daga baya ka bincika mai ita ka ce kai ne wanda ka bige nan kaza yana da haƙƙi ka biya shi saboda kayan shi gaskiya
kaddara ce inda tantabara ce ba ta kowa ba a tantabara habjiya nake son cewa habjiya ko kurciya kaga waɗannan na mutane ko wata tsuntsuwa ba na kowa bane waɗannan kana ya bige suka ta yaka inda ba mai su amma da abin da yake kaddarar mutane ce ya kamata ka bincika in ka san me ita in baka sani ba kuma sai ka yi sadaka da kuɗin Allah ya samu dace
wannan na biyar ce ko ba laifi wannan in ana karatu ya san yin zikiri haka ana yana sauraron karatu ko na qur'ani ko haka wani wa'azi ya ce kuma ya zanke zikiri haka alka ya ce ko ya halitta idan zikiri ya zo makaranta kama haka ana karatu ko ana tafsiri ko ana karatun hadisi ko ana wa'azi shi ana wa'azi shi kuma yana zikiri ko ya halitta bai halitta ba raba hankali biyu ne dama dai ka zo yin zikirinka sai ka yi zikirinka ba makaranta ka zo ba don ba yawa ce kana kana zikiri kuma kana saurayi bai yiwa ba ka yi haɗa kuma Allah zuciya ɗaya ya maka ba za ka yi haɗa a bibi ba da ka haɗa to ɗaya za ka yi haka in ka san ma ba za ka saurari karatu ba ba za ka saurari wa'azi ba kai zaman ka gida wasu wai riba bi suke so su samu ina layin abin da ka samu ka zo makaranta lada ke akwai wa ina layin wannan in an kare kai zikirin ka mana ko wani dole sai ya haɗa biyu ka ji mutum yana son wani azumi da ake yi kuma ya ce to kuma ranar litinin ne in ya haɗa kenan lada biyu za a bashi kamar yana bin Allah ai guda muna na layin lari guda wanda sai ka haɗa biyu to haka nan ka zo makaranta kai kai saurari kawai Allah ya ce wa da quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in an karanta alqur'ani ku saurara ku yi shiru haka ake yi shiru kake ka saurara wai ana yi kai ma kana naka ba wani ma zaka ga yazo makaranta yazo ana karatun hadisi ko wa'azi shi kuma da qur'ani wai nan ne za a harda wani abu kun ana wa'azi shi kuma yana ta harda dan dibo sai ta yi ga ya gaban malam ana karatu haka wannan bai kamata kamata ka koma gefe inda za ka samun natsuwa don wannan har da ba ta koya kwarai
ba mamaki kana cikin maimaita wata aya a ɗauko wani bayani mai bambanci sai ka tsaya daga nan sai ka sai ka mance kaya kuma a gani saraka a komi ana so a yi shi shi kadai Allah ya sa mu dace na'am to a kira bismillah
namiji ne so da dama in sun yi tsatsaniya da matar shi sai ce ya sauƙaƙe mata kwashe kaya to amma ita da ta ta- ana yawan ga mata haka sai ta ce to ai wannan saki ne sai ce a shi ba ba yana nihin saki ba to shine take tambaya ya al'amar
a miji ne duk lokacin da suka yi rigima da matar shi sai ya ce mata na sauke maki ki kwashe kayanki to shine wata rana ta gaya mai tace ni wani ji ana cewa mutum ya ce matar shi na sauke maki saki ne ce a shi ba saki yake ne kin ba na haushi dai ne da shi kawai na sauke maki to na sauke maki dama yana daga cikin kalmomi waɗanda suke masu huska biyu idan mutum ya ji tsoron Allah. Galibin su maza suna faɗin shi ne da sunan saki, amma dai baya daga cikin sakin da yake karara, yana daga cikin sakin da yake da kai biyu, na'am yake da ma'ana biyu ko dai a, kalma ce ta huce haushi ko kuma kalma ce ta saki. Abin yana koma ne zuwa ga manufan miji, in ya yi niyyar saki to ya zama saki. Duk wanda ya ce matar shi ya sawake mata da niyyar saki ba sai ya ce ya sake ta ba ya sake ta kawai.
na'am wani wanda ya fada mata kawai saboda ta baya haushi ba dan saki ba dan shi ba ya huta haushi yace na sauke maki to yana nan matsayin na sauke maki ba saki ba na'am sai in yayi ne saki kamar yanda yace a shi ba saki yayi ni ba to haka ne nan zahiri sai bai aiki da abin da ya fada tsakanin mu da shi shi kuma ya ji tsoron Allah tsakanin shi da Allah shike Allah karwa wanda ke tambaya ce wala yanzu in ya sai kayan da ake sai a aje irin su wake ko mujiya misali ko dai wake ko hatsi na miliyan ko miliyan da rabi ko miliyan biyu ko ya shiga cikin wancan babi na hannu
yace idan ya sai wake kwaji ya aje kamar na miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu ya shiga cikin abin da aka hana ba ya ci domin dan ka sai abin miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku ko hudu ko biyar kai ko na goma ka sayi ba zai taɓa kasuwa ba in dai ba irin ka aka samu ba kowa ya yi aka samu irin ka mutum ɗari to kaga sai ya taɓa kasuwa gaskiya wannan biyar wannan goma wancan sha biyar Ka- wani miliyan ishirin ka sai kaji ba ya taba kasuwa muna gane ku Gaskiya.
wanda aka hana shi ne wanda zai sa ka saboda kun saye kun ashe to sai kaya su yi tada waɗannan miliyan biyu amma ya san ka su yi ko ba haka ba ba a ganewa wannan ba ya da abin ba ya cikin wanda aka hana wanda aka hana shi ne wanda ke sa irin kayan da ka sayi su tashi su yi tsada a wanda zai so ya sai na ɗari ko na ɗari biyu ko na ɗari ko ma na miliyan dubu in ce duk wanda ma ya kawo ya sai ya je ya ashe shi irin wannan shine mai matsala wanda dole sai an gane lallai kasuwar na an taba ta babu kaya da an ɓoye su Allah ya samu dace
wannan ce kuma a tunatar da yan uwa ga azumin nan na tasuwa da ashura ya ce akwai azumin tasowa ranar juma'a da ashura ranar asabar wanda Allah ya ba iko
sai moto da aka ɗauke yanzu yan agaji suka ce suna bara addu'a ba kuma mutum yanzu ana ƙari sallan magariba aka ɗauke shi ana bara addu'a Allah ya tona asiri wanda ya duke shi Allah ya bayyana shi Allah ya sa ga wanda ya duke shi Allah ka tona mashi asiri ya Allah Allah ka sa mai ya kare mashi wani ya ga mutan wani ne amin amin ya na'am shikenan ya garfa bismillah
mana wannan tambaya ce idan aka mutum haihuwa sai ce baya zanen suna na masallaci zai to ko sai ya sayi goro ko kuma da dino ya ta ya bada masallaci ko ko ba sai ya saya ba wai idan aka ma mutum haihuwa ya ce shi ba ya taron zanen suna na sahi na masallaci zaye to wai dole sai ya sai gora da dabino da kudin malamai
ya bada masallaci da ba da masallaci na a mai addu'a da na sahi da na masallaci duk ɗaya ne ba su da wani bambanci duk ba su da asali duk ba wanda ya ce a yi ba addu'a da asuba da sunan mai a yi addu'a kawo goro amma ka iya cewa cikin rankaran nan ne bakon ɗanka ka ce malam ina bara addu'a ga ɗana da na samu a mai addu'a ka tsaya haka nan kawai sa a mai addu'a Allah ya sa mai albarka Allah ya raya shi kan musu kenan ma ba sai ya tausa doyi ba kuma a kawo goro da dabino dama goro da dabino tara ce ta malamai malamai ne suka kirkiro saboda mutane ba su ba su da suka maku tara amma suna sai ka kawo dabino saboda shiraban da ka baya dabino sai ka kawo goro sai ka kawo kudi shiraban da ka ba malami kudi mutum da ka shigo hannu sai ka bada amma ba su da wani asiri akwai malaman da zaka ce makana da zanen suna gobe amma ba a taro amma mala ina fara addu'a ga jikka bi ko jikka biyar shi da kanshi zai ce ma dama wa- wannan ne muke dama wannan ne muke sai a gaya ma gaskiya ake nan ba in ba za ka yi na sayan ba to kai kan ma ka yi na daren na asuba kenan kai zaman ka kawai dama ba a yi abinda ake shi ne in gari ya waya a yin karatu shi ne addinin aka za ka gani cikin yanzu nan nan ciki za mu gani cikin bulugul mu can gaba sannan kuma haka za ka gani cikin isiya cikin risala da haka za ka gani cikin askari cikin dalil da tafa addinin musulunci da yadda ake dinna ba inda yake rubucewa a kitabun rasu ne kawai kawai dai yau da gobe ce ta kunci da malamai suka shiga ba a taimaka musu wurin mutuwa haka nan duk dai an wata sabga ta tashi to ka shigo hannu yau malamai da su zanna bayan mutuwa an dawo daga kabara su yi- su yi zanne dole sai an nan bi dangi an so na ba an kawo zanna ga sun ce to a ya laɗi fi ɗari amma haka za su yi su yi zanne suna ta jiran bayani kayan su yi nasu kai kai naka to duk ba da wani asali ana yi ne dai kawai saboda kuncin rayuwa da aka yi saboda mu al'adar mu al'adar bakan fata ba a taimakon malami shi yasa malam yanka da kaza yana da rabo ciki ko ba haka ba ya ke ba malam Wuya- kai da wuya ko ko wuya ne kawai ke bashi wuya da kahuwa a hada kai ko su ne na malam kaga in ya yanka guda biyar aka bi shi ma tukwai shi za su kada yan kanu da kaga wannan dai bai kamata ba. Allah ya samu dace
na'am sai tambaya ta biyu mallam ko ya halitta mutum cikin sujada yayi karatun alqur'ani dan biyan bukata saboda yin bukata ko ko ya halitta mutum ya karanta alkur'ani cikin sujada kai abin da aka saka mana addu'a aka ce kai ina ka samu damar karatun qur'ani kana bai sallah kai addu'a addu'a za ka yi ta bukata ka ba bukata gari ka ba ga ma Allah ya biya ma bukata ka na'am na'am sai tambaya ta karshe mallam wannan yake ta mallam kamar yanzu lokacin lokutan sallah sun canza yace kamar yanzu lokacin sallar juma'a sauran mutane masallatai ya lokaci ya canza kiran sallah na farko an ce da an yi shi ana iya rage kasuwa to shi bai iya a kiran sallah farko ya ce ana yi to shi ne ke tambaya ya ce ko
kiran sallar farko na ranar juma'a ba a rage kasuwa domin ba kiran sallah ne za a yi hudu ba wannan kiran sallah na farko a sai na usman ne yasa a yi shi saboda madina ta girma in aka yi sai mutane su san yau juma'a ce in kace lokacin sallah ce a yau juma'a ce da saura amma tunatarwa ce da ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin shi ba yi ba zamanin abubakar ba yi ba zamanin wani umar ba yi ba sai da usman ya zo shi yasa sudan masallatai da yawa ba yi masallacin makarantar ba ba a kiran sallah ba. da kaji kiran sallah to yanzu kaji limai ya hudu ba an muka shekara bakwai an muka kar- karatu muka kare ba a kiran sallah ba na kawai na karshen aiki na warin na warin ne shine na biyan kawai shi ke da sauran masallatai da yawa ba a yi amma yin ba laifi ba ne tunda wanda ya yi babban mutum ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya baya shaida ya ce yana cikin waɗanda in sun yi ba karfa wala ka ayin ba matsala amma shi kiran sallah na farko aka yi fi ci gaba da saye da saidawa kanka tattara kayanka kiran sallah na biyu shine wanda Allah ta'ala ya ce in an yi shi to a tahi masallaci wurin sallah a tsaye da kasuwanci amma na farko a yi ta abubuwa kare sha biyu da rabi ake kiran sallah farko ita abubuwanka da ka ji na kai sai ka kama tattara kayanka da karhe ɗaya ta yi inda kake sallah misali inda kake sallah ɗaya da minti biyar ake ko da minti goma ko da kwata to da ɗaya za sai ka tattara kayanka inda can za ka sallah ka tattara lokaci na yi za a kiran sallah ka riga ka tattara kayanka sai ka rihe mutane da yawa ba su rihewa wasu ma sai sun kwarari an yi hudu ban minti ishirin sannan su kai masallaci suna nan suna ta cin haram suna ta kasuwancin da Allah ya haramta musu ba ruwansu to da juma'a ce in kare ka tafi shi kenan dada karshen ta in karawa ba su ba ka samu wannan albarkar da ka samu to Allah ya ce a bari sai ka bari indai kai bawan Allah ne. rana ce da Allah ya ware maka ka bauta mishi rana ce mai albarka cikin sati sai ka yi hakuri ina ne yin daga karhe tara zuwa karhe ɗaya wajen awa hudu da wani abu ka samu ka ɗan ka karba bayan sama in ka je kuma minti talatin zuwa arba'in za ka dawo shago ka buɗe ko ba haka ba ne su laraba ma ran nan ba su bude shagunansu in ka je kasuwa sai ka iske ta dire ta gare juma'a saboda shirin ibadar dai kawai ran nan rana ce ta huta kowa ya yi ibada kuma ya ji daɗi ya zanna cikin gida ya shagali da iyali amma ba laifi bane ba tunda Allah ya ce wa zarul bai'a kenan ya halitta ai to amma ya halitta ai gabanin lokacin haramci yayi da lokacin haramci ya ka tsaya kawai Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu alkhairi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wanda mun taba ganin irin ta bai Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya akwai alhaji musa wanda yake zauna a nan wurin baya da lafiya kwana biyu muna fata Allah ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya Allah ya basu lafiya dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ya basu lafiya wannan bawan Allah da aka sace mai abin hawa Allah tuna asiri wanda ya dauke shi Allah ka bayyana shi ya Allah Allah ka sa kama shi ya Allah Allah ka sa ya dawo da kanshi ya mai wannan abin hawa ya Allah kuma Allah ka tsare mana ababen hawan mu ya Allah ka tsare mana rayuwar mu ya Allah daga waɗanda suke neman mu da bala'i ya Allah ka tsare mana kasar mu ya Allah Allah ka kare mana ita ya Allah Allah ka kare mana ita daga sharrin masu sharri ya Allah da makircin masu makirci ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka yabe mana zanabban mu ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su Allah ka saka musu da alkhairi ka shaye musu hawayen su ka biya musu bukatun su ya Allah Allah karba mana addu'o'in mu ya Allah duk wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya duk wanda ya rasu Allah ka jigan shi gafara da rahama ya Allah Allah ka sa ya huta Allah ka yafi mana sanafin mu ya Allah Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da zamu shiga aljanna da shi ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci ka raba mu da wahalar rayuwa ya Allah Allah ka raba mu da tsadar rayuwa ya Allah Allah ka raba mu da musibar rayuwa ya Allah Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah Allah kada ka bar kasar nan tamu da durkushe ya Allah kamar yanda makiyan mu suke so ya Allah Allah ka ci gaba da kasar mu ya Allah Allah ka kawo kasar mu ci gaba ya Allah ka kawo mata arziki mai yawa mai albarka ya Allah Allah ka buɗa mata kohoyin samu ya Allah ka wadata talakawanta ya Allah ka wadata mawadatanta ya Allah ka wadata malamanta da almajiranta ya Allah da manyan ma'aikatanta da shugabanninta ya Allah Allah ka wadata kowa ya Allah Allah ka kara mana budi na arziki ya Allah da budi na alkhairi ya Allah ka samu rayuwar mu albarka ka samu kasuwancin mu albarka Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah dukan da muke gaban ka ya Allah ka shahi mana wa ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu ya Allah kai ne mai badawa Allah ga muna roƙon ka ya Allah ka ba mu ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah ka kara mu musulmi haɗin kai ya Allah da san juna ya Allah ka raba musulmi da rabo ka ya Allah ka raba musulmi da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka sa mu dunkule ya Allah mu zamanto al'umma guda ya Allah masoya juna masu kamnan juna masu taimakon juna ya Allah Allah ka kare kafirci da kafirai ya Allah Allah ka tarwata shirka da mushrikai ya Allah Allah ka kawo ƙarshen duk wanda yake cutar da addinin musulunci ya Allah duk wanda yake matsa ma addinin musulunci Allah ka Allah ka matsa mashi ya Allah duk wanda ya taimaki addini Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda ya jaye taimakon shi Allah ka jaye taimakon shi da gare shi ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah mu da addinin mu ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka kara mana imani ka tabbatar da mu akan shi ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين